الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى والخوارج لا يتمسكون بالسنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم فلا يرجمون الزاني ولا يرون للسرقة نسابا وحينئذ فقد يقولون ليس في القرآن قتل المرتد فقد يكون المرتد عندهم نوعين وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنه لم نكف لهم على كتاب مصنف كما وقفنا على كتب المؤتزلة والرافضة والزيدية والكرامية والأشعرية والسالمية وأهل المذاهب الأربعة والزاهرية ومذهب أهل الحديث والفلاسفة والصوفية ونهو هؤلاء وقد بسط الكلام على تفصيل القول في أقوال هؤلاء في غير هذا الموضع وإن الناس في ترتيب أهل الأهواء على أقسام منهم من يرتبهم على زمان حدوثهم فيبدأ بالخوارج ومنهم من يرتبهم بحسب خفة عمرهم وغلظه فيبدأ بالمرجئة ويختم بالجهمية كما فعله كثير من أصحاب أحمد رضي الله عنه كعبد الله ابنه ونهوه وكالخلال وأبي عبد الله بن بطة وأمثالهما وأبي الفرج المقدسي وكلا الطائفتين تختم بالجهمية لأنهم أغلظ البدع وكالبخاري في صحيحه فإنه بدأ بكتاب الإيمان والرد على المرجئة وختمه بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية ولما صنف الكتاب في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات فيكون الكلام أولا مع الجهمية وكذلك رتب أبو القاسم الطبري كتابه في أصول السنة والبيهقي في والبيهقي أفرد لكل صنف مصنفا فله مصنف في الصفات ومصنف في القدر ومصنف في شعب الإيمان ومصنف في دلائل النبوة ومصنف في البعث والنشور وبسط هذه الأمور له موضع آخر والمقصود هنا نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin al-Imam Bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Litinin yau muna 20 ga watan Zulhijja hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda ya zo daidai da sha shida ga watan shida miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wani littafi mai suna alfurqan bayan alhaƙi wal butlan wallafar shekul islam abu abbas ahmad ibn abdul halim ibn ibn taimiyya alharrani al-dimashqi rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na 74 a cikin wani littafi wanda a cikin wani littafi ibn taymiya alaihi rahmatullah ya dauko gina littafinsa akan bayanin faruwar bid'o'i a tarihin musulunci da kuma matakin kowace bid'a da irin abubuwan da kowace bid'a ta zanto tana kunshe da su na bid'o'i to mala yana magana akan al-iman imani a wajen khawarij da mu'tazila imani a wajen khawarij da mu'tazila al-khawarij waɗanda suke ganin cewa da zarar mutum ya aikata wani abu wato wani abu na na na, na kaba'ira wani babban laifi to suna ganin cewa ya kafirta su mu'tazila suna ganin cewa ba za a kirawo shi mumini ba ko ba za a kirawo shi kafiri ba amma dai yana nan tsaka-tsaki sannan aka je lahira da khawarij da mu'tazila da suka haɗu akan hukunci ɗaya ga shi wannan da ya aikata kabira suka ce suka ce zai shiga wuta kuma zai dawo a ciki saboda me suke ganin cewa imani yana gushewa ta hanyar aikata laifi so saboda su a gurin su imani wani abu ne dunkulalle curarre abu guda ɗaya bulbulalle baya karɓar karkasuwa ba zai karkasu ba la ya taba'at ko la ya tajazza ko dai zanto mutum yana da imani ko bai da imani amma ba za a ce imaninsa ya ƙaru ko ya rabu ba sabanin ahlus sunna wanda su suna ganin cewa imani yana karuwa yana raguwa yana karuwa da karuwar kyawawan ayyuka yana raguwa da laifuffuka dan mutum ya aikata wani abu na laifi wanda ba kafirci ba to ba zai zama kafiri ba sai dai a ce imaninsa ya ragu gwargwadon laifin da ya aikata saboda haka in ya aikata kyawawan ayyuka to imaninsa zai hauhawa in ya aikata laifuka kuma imaninsa zai rika yin kasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imanu shu'batu al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq imani kaso 60 da in kai ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam mafi kololuwar imani kalmar shahada kalmar la ilaha illa Allah sannan mafi kankanta wato shine kaga wani abin da zai cutar da dan uwanka akan hanya ka kawar da shi saboda ka kaga tsakankanin ololuwa da mafi kasa akwai kuma matakai masu yawa saboda ka ahlus sunna suna ganin cewa aikata laifi dan mutum ya aikata kabira matukar ba ya halatta aikata laifin ba in ya ce aikata wannan abin halal ne mutum ya aikata to wannan ya karyata ya karyata nassin alqur'ani saboda haka anan ne zai kafirta saboda karyata alqur'ani da yayi amma ba wai saboda ya aikata ba to shi ne yace wal khawarij la yatamassakuna min as-sunnati illa bima fassara mujmalaha duna ma khalafa zahir alqur'ani indahum khawarij ba sa riko da sunna wato hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sai hadisan da suka zo suka fassara abubuwan da suka zo a dunkule a cikin shari'a saboda kaga su kansu khawarij ba su karyata duka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba sun yarda da wasu ba su yarda da wasu ba sun yarda duk wani hadisi da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake dauke da abinda annabi sallallahu abinda Allah subhanahu wataala ya zo da shi ya ambace shi alqur'ani ko kuma wani abin da yazo a cikin alqur'ani cikin alqur'ani mujmal wato a dunkule ba a yi fashin bakin sa ba kamar a ce ayi sallah ayi azumi ayi zakka ayi haji ayi umara duka wannan alqur'ani a dunkule yazo to sun yarda duk da hadisan da suka yi fashin baki akan wannan ayoyi su karyata su ba su abinda suka karyata shine abinda suke ganin cewa zahirinsa a wajensu ya saba alkur'ani kamar me yace fala yarjumuna zani wala yarawna lisariqati nisaban ba su yadda su jefe mazinaci ba wato shari'ar rajmu wadda ta zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sunna mutawatira ba su yadda da ita ba dan sun ce alqur'ani abinda yace kawai azzani wazzaniyatu azzaniyatu wazzani fajlidu kull wahid minhumma 100 jalda azzaniyatu wazzani fajlidu kull wahid minhumma 100 jalda alqur'ani cewa yayi mazinaciya da mazinaci ku ku yi ma kowanne ɗaya daga cikin su bulala ɗari suka ce to wannan shine abinda su suka gani alqur'ani amma da hadisan da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa waɗanda suke nuna hukuncin mazinacin da ya taɓa aure ko yake da aure ko mazinace da taɓa aure ko take da aure in aka kama su da laifin zina ta hanyar ikirari wato su yi ikirari da kansu cewa sun yi zina ko ta hanyar shaidu hudu waɗanda za su shaida cewa sun gansu dumu-dumu a cikin wannan laifi wata hanyar macen da ba a santa da aure ba ba ba matar aure ba ba ku yangar wani ba aka same ta da ciki waɗannan su ne hanyoyin da ake tabbatar da da zina to in ɗaya daga cikin waɗanda suka tabbata za a yi ma mutum rajimu to su ba su yadda ba imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas la kara masa yarda yake cewa sayyidina umar wata rana akan minbari yana cewa inna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wa sallama wa anzala alaihi al-kitaba fa kana mimma anzala allahu ayatul rajul Allah subhanahu wata'ala ya aiko da manzansa shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saukar masa da alqur'ani daga cikin abin da ya saukar masa akwai ayatul rajul faƙara'naha wa aƙallaha sai na umar ce mun karanta ayar kuma mun fahimce ta faliza rajama rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa rajamna ba'dahu saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya jefe waɗanda suka yi ikrari da zina mu ma kuma muka jefe waɗanda aka same su da wannan laifin sayyidina umar yace fa akhsha in talabin nasi zamanun an yaqula qa'ilun والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيدل بترك فريدة أنزلها الله سيدنا عمر يجي إنا جن صوران تفيا تهي تفيا أو أي غري وسمتاني هو وني يبو تباكي يجي والله مو بمغا آية دتكي بيان جيفا جيفي مزناتي أشكي لتافن الله سيدنا عمر يجي فيدل بترك فريدة أنزلها الله سيسبتي ta hanyar barin farillar da Allah ya ga saukar da ita saboda haka malamai suka ce ayatul rajul tana daga cikin ayoyin da aka saukar sai dai an shafe tilawarta amma hukuncinta yana nan an shafe tilawarta amma an bar hukuncinta yana daga cikin misalin da malamai suke bayarwa to yana daga cikin shubhar khawarij waɗanda suka yi inkarin in banda khawarij a tarihin musulunci babu wata ƙungiya da take danganta kanta da musulmi da ta yi inkarin rashin domin wani abu ne da ya zo ta hanyar tawaturi banda kawari su ma kawari ɗin ba dukansu ba wasu kaɗan daga cikinsu kamar al'azarika mabiya nafi ibn al'azraq su suka yi inkarin wannan amma sauran kawari ɗin da ba su ba su sun yarda da cewa akwai rashin don haka wani abu ne wanda a tarihin musulunci in ba waɗannan 'yan tsiraru ba waɗanda daman kuma sun kauce wa hanyar ma'aiki tuntuni sallallahu alaihi wasallama tuntuni annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin su kuma har aka zo lokacin da sahabbai suka yaƙe su to in banda su ba a samu a cikin wata wata ƙungiya da take dangantuwa zuwa ga musulunci da ta inkarin rajmu ba sai a baya baya lokacin da zamananci ya yi wa wasu mutane kakatutu a kwalwarsu suke ganin cewa duk wani abin da wato mutanen yamma ba su yadda da shi ba ko ba su amince da shi ba to ya kamata a kawar da shi daga shari'a saboda haka ko dai a kawar da shi ko a sake masa fassara ta yadda zai dace da tunanin mutanen yamma su ne suka fito suna inkarin wannan wannan koba ta rajin daga cikin irin shubuhassu shine faɗar Allah subhanahu wataala game da bayi mata idan suka yi zina Allah ce fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna mithlu ma ala nisfu ma ala almuhsanati min al'adab fa in ataina bi fahishatin idan wata baiwa ta aikata wani abu na alfasha ita ce zina fa alaihinna nisfu ma ala almuhsanati min al'adab to rabin abin da yake kan mata ƴaƴa na azaba ya tabbata kansu suka ce to kaga idan ya zanto mace wacce take ya idan ta yi zina tana da aure to ai jefe ta za a yi to kuma an ce wannan a yi mata rabi to za a yi zama an yi jifa rabi an jefe mutum amma rabi da rabi suka ce kaga al-rajmu la yunassaf ba a yi masa rabi to wanda yake nuna cewa a azabar ko kuma ubar da ake wa mazinaci babu jefewa a ciki tunda anan an ce a yi musu rabin abin da za a yi wa mata idan suka yi zina to abin da ya jawo suka yi ma wannan ayar wato gurguwar fahimta shine kalmar almuhsanat da ta zo a cikin ayar almuhsanat tana zuwa da ma'anar mata masu aure والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم هذا المحسنات أنا نفهم المتزوجات ما تنسك نأوريني بذاك متن بذي ساكي أورا ما ترأولي بقى la yana faɗar waɗanda ya haramta wa mutum ya aure su to daga ciki yace wal muhsanatu minan nisa da matar da take tana da aure to babu maganar kuma wani ya nemi aurenta a sake daura musu aure to suka ce to al muhsanatu anan ana nufin mata to nan mata masu aure to nan kuma gashi an ce fa alaihin nisfu ma ala al muhsanati min al adab to kaga suka sai suka fassara al muhsanat a cikin ita wannan ayar da abinda aka fassara al-muhsanat a waccan ayar da ta gabace ta suka ce anan ana nufin ayi musu rabin abinda ake yi mace matar aure in ta yi zina na azaba su ce to za a raba rajimu gida biyu ba zai rabu ba ko dai a jefe ta har mutuwa ko a kyale ta to kaga anan kuskuren fahimtar kalmar muhsanat suka yi kalmar muhsanat tana zuwa da wannan ma'anar tana kuma zuwa da ma'anar al-hara'ir wato ‘ya'ya waɗanda ba bayi ba, ‘ya'ya mata waɗanda ba bayi ba, ita kanta ayar a farkonta abinda Allah ya nuna kenan. ce fa mallam ya satai minkum taulan an yanki hal muhsanati almu'minati fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat kaga Allah ce fa mallam ya satai minkum taulan an yanki hal muhsanati anan ana nufin matan aure ana nufin ‘ya'ya mata waɗanda ba bayi ba wanda ba shi da kudin da zai iya auren ƴaƴa waɗanda ba bayi ba to shikenan sai ya auri wacce take baiwa ce to kaga al-muhsanat a cikin ayar ya zo a farkon ayar da ma'anar al-hara'ir faman lam yastati minkum tawlan an yankiha al-muhsanat al-mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat Allahu a'lam bi imanikum ba'dukum min ba'd التي فانكهوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن فريضة to sannan idan muka duba za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ya sanya kaidi wanda yake nuna cewa ita ita ita mace baiwa da wacce take da aure da wacce ba ta da aure duk hukuncin ta yi zina ɗaya ne shine nisfu ma alal muhsanat shi yasa sai Allah ya ƙara kaidi ce fa'iza uhsinna fa'iza uhsinna idan sun yi aure fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al'adab kaga sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara kaidin ihsani shine idan suka yi aure dan gudun kada a dauka cewa hukuncin baiwar da ta yi aure yayin da aka same ta da zina zai sha bamban da wacce ba ta yi aure ba Allah ya nura maka duk hukuncin ɗaya ne shine nisfu ma 'ala al-muhsanati ay ma 'ala al-hara'ir min al-'adab to wanda daga cikin shubuhar da suka yi amfani da ita wajen ƙaryata abin nan din sannan hukuba ta rajmu ba wai a wannan al'ummar kawai aka taba samun ta ba kusan alqur'ani ya nuna cewa ɗabi'a ce ta gudana a cikin al'ummu da dama akan sukan yi wa masu laifi irin wannan hukubar annabi tana annabi nuhu suna cewa qalu ya nuhu la illam tantahi la takunanna minal marjumin ce ya nuhu in dai baka hanu ba la takunanna minal marjumin lalle zaka tabbata cikin waɗanda za a jefe kaga minal marjumin ya nuna cewa ba mutun wato sun saba sun saba yin wannan ukubar kisar annabi ibrahim lokacin da mahaifinsa yake cewa qala araghibun anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la'arjumannaka wahjurni maliya ce idan baka hanu ba idan baka kyale ni ba lalle zan jefe ka don haka ka ka bace min da gani to kaga yace la'arjumannaka to haka nan ya ta dauke ko aha haka nan a kissar annabi Musa alaihi salam yana cewa inni uztu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun ina neman tsari wato ubangiji na da ubangijinku kada ku jefe ni haka na kissar annabi shu'aib suna cewa laula rahatuka la rajamnaka wama anta alaina bi aziz ba dan jama'ar ka ba ba dan jama'ar ka ba da mun jefe ka haka nan kissar mutanen nan a manzannin nan guda uku na lokacin annabi isa a.s. da aka aika su zuwa ga wata alkarya antakiya lokacin da mutanen su suke cewa da illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim in dai ba ku daina ba to lalle za mu jefe ku kuma wata azaba mai radadi za ta same mu za ta same ku daga wajen mu saboda haka kaga ya nuna cewa wato ubar rajmu wani abu ne wanda an dade da sanin shi a tarihin dan adam tarihin bashariya saboda haka ba wai musulunci ne kadai ya zo da wannan ba to don haka shi musulunci yana zuwa da uquba gwargwadon girman laifi gwargwadon yadda laifi yake da girma yake da mummunan tasiri a cikin al'umma to yakan zo da uquba da za ta dace da irin wannan laifi idan muka duba za mu ga cewa zina a cikin al'umma tana da mummunan tasiri domin laifi ne da ba zai takaita akan wanda ya yi shi shi kadai ba zai shafe shi zai shafi wanda aka yi da shi zai shafi ‘ya'ya zai shafi jikoki zai shafi iyaye dangi duk wani wanda yake da alaƙa da wanda abin ya shafa sai wani abu ya shafe shi sai ya yi masa illa ko ta kusa ko ta nesa kuma zai kawo rikirkicewar nasaba idan ya zanto an bar abin a haka ana rayuwa kamar dabba to za a zo a rasa wannan waye ubansa wannan wane ne ubansa sai wanda aka gani kamar a tsaga kara shine za a ce eh lalle wannan uban ubansa ne saboda ai da ya da dauko kamannin sa to kaga nasaba za ta rikirkice wannan maganar maharamiya da ake cewa wani ba zai auri yar uwarsa ba ko zai auri wanda take da dangantaka da shi ta fuska kaza ba duk zai rikice cikin al'umma duk ba za a gane ba idan aka bari harkar zina ta yawaita mutum zai iya zuwa auri yar cikin sama bai san cewa shine ubanta ba to sannan harkar gado ita ba duk za ta rikirkice wanda za su ci gadon wanda ba nasu ba wani za a ci gadon shi ba tare ba bisa haƙƙi ba to in ka duba za ka ga silsila wato abin zai yi ta tafiya barnar za ta yi ta yaduwa sun haka sai musulunci ya sanya doka wacce ke mai tsauri domin a sanya wa abin haddi domin ya zama na an dakatar da yaduwar abin rashin wannan shi yake sa abin zai ta fantsama kamar yadda yanzu muke gani saboda rashin tsaye da dokar Allah an kasa shawo kan abin har ma ta kai an ma yi legalizing din abin ana ana wasu gurare za a ba mutum za a ba matan banza lasisi ma ana karbar haraji a hannunsu to shi yasa musulunci yakan sa abin da zai kawo ƙarshen wato zai kawo sannan muka duba za mu ga hukumar zina musamman a kama mai laifin zina yawanci waɗanda aka jefe su a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kama su aka yi da laifin ba sai dai zo su yi ikrari su faɗa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun yi annabi ma ya ta nema musu wata kofar da su janye irarin su har sai ya tabbata cewa su dai kawai suna son a tsarkake su sannan a yi musu haddi amma ba wani ne aka kama shi dumu dumu ba to duk wanda kuma har za a kama shi dumu dumu da shaidu hudu to wannan ya ci a yi masa duk wata irin kowace irin uba domin ya kai matuƙa ga rashin kunya ta yadda ma zai iya tsayawa bainar jama'a yadda za a samu shaidun nan hudu tabbata a kansa to wannan in an masa irin wannan uba babu shakka ta dace da shi to saboda haka khawarij suna inkarin wannan sannan wala yarawna lis-sariqati nisaban suna ganin sata ba ta da nisabi Allah subhanahu wata'ala ya ambaci hukuncin wanda ya sata wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim Allah ce barawo da barauniya ku yanke hannayensu sakamakon abinda suka suka tabka na laifi wannan wannan sakamako ne daga Allah subhanahu wata'ala sannan Allah mabuwayi ne mai hikima to suka ce wannan ayar ta yi umarni ne kawai da a yanke hannun barawo ko barauniya amma bata ce ga gwargwadon abin da in sai ya sace shi sannan a yanke masa hannu ba suka ce ayar bata faɗi wani gwargwado na abin da za a yanke mutum hannu saboda satarsa ba don haka duk kowace irin sata kaɗan ko mai yawa za a yanke mutum hannu saboda haka su a wajensu da wanda zai saci miliyoyi da wanda zai saci 'yan kwabbai to duk hukuncinsu ɗaya shine a yanke hannunsu su a wajensu babu bambanci tunda Allah kawai cewa yi sata don haka duk wani abin da sunan shi sata to kawai hukuncinsa kenan tare da cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake ci hadisin Aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa ana yanke hannu ne daga mutumin hannun wanda ya saci rubu'u dinari fasa'ida sama da wato rubu'in dinari da abin da ya sama ko kuma salasatu da rahim shine thamanul mijan a wannan lokacin ana sayin wato abin nan a garkuwa da ake amfani da ita wajen yaki ana sayinta da da dirhami uku shine rubu'u dinar din to wanda ya saci abin da yake gwargwadon rubu'u dinar shine annabi ya ce a yanke masa hannu kaga wanda ya saci ƙasa da haka to bai cancanci a yanke masa hannu ba sai dai a masa ta'zir wato a yi masa horo gwargwadon yadda alkali ya ga ya kamata ya hora shi bulala zai masa a tsare shi zai yi mai zai masa tara zai ci shi almuhim dai an bar wa alkali damar ya masa ta'ziri wannan kofar sa abu da take amma ba za a yanke hannunsa ba matukar abin da ya kai bai kai wannan kima ba a yanzu a lissafin gwal rubu dinar yana kai wajen dubu ɗari da tamanin da wani abu ɗari da tamanin da bakwai da wani abu a lissafin gwal saka wanda ya saci wannan to shine za kai ga yanki hannunsa amma wanda ya saci ƙasa da wannan to sai dai a kama shi a masa horon da ake ganin ya dace ya dace a yi masa amma ba yanki hannu ba to a gurin khawarij su ba su yarda da wannan ba don suna ganin ya saba alkur'ani tunda an kama mutum ya saci naira goma ko naira ashirin aka yanke masa hannu to an saba wa alkur'ani don alkur'ani ya ce a yanke hannunsa saboda haka da wanda zai saci miliyan ɗaya da wanda zai saci asuwakinka dokuncinsu ɗaya to saboda haka suka ƙi yadda da wannan ba su yadda da nisabi ba to sannan aka zo wajen ina za a yanki tunda alkur'ani cewa faqta'u aydiyahuma aliyadu yana fara da kai dan yatsa har zuwa kafada sunan shi aliyad aliyad yana farawa daga yatsa har zuwa kafada kaje ka duba duk littafin ma'ajin duba littafin ma'anil qurra abinda ma'anil qur'ani wa irabuhu na na zajjaj za ga inda yake maganar ma'anar yad ayar alwala aliyad yana fara daga nan har zuwa kafada to Allah subhanahu wataala da yace faqta'u aydiyahuma a gurin khawarij da waɗanda suke ganin takaituwa akan lafazin alqur'ani ba tare da komawa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su ce a kundume masa hannunsa tun daga kafada a sauke masa hannunsa tun daga kafada tunda hannu aka ce amma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta nuna cewa daga nan ne wato daga tsintsiyar hannu ya tsintsiyar hannu ake yankewa amma banda sangalalin hannun har zuwa kafada ba a yanke shi to wannan duka yana daga cikin abin da su suke ganin in aka ce yanke iya tsintsiyar hannu to an saba wa nassin alqur'ani su a wurin su tunda alqur'ani cewa ya hannu kawai bai ce iya guri kaza ba suka ce tunda da yana son haka da sai ya faɗi iya nan kawai sai ce iya alko sai ce a yanke ilal ko ko a yanke alko kamar yadda Allah subhanahu wataala a wajen alwala ce faksilu aydiyakum wa faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq ya faɗi almirfaq shine gwiwar hannu ce to da nan ma sai ya faɗi iya iya ku ba tunda bai faɗa ba suka ce ba za a yarda da wani bayani da ya fito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba su ba su yarda da shi ba to shine malam yace wa hina idhin faqad yaquluna laysa fil qur'ani qatlul murtad to in haka ne za su iya cewa alqur'ani ba kashe murtaddi su a wajen su duk wanda ya aikata kabira ai yayi kafirta wanda ya kafirta kuma ya ridda wanda ya aikata kafirci ya ridda to ina kuma za su samu kashe murtad sai ba su yadda da shi ba saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata yana cikin sahihaini man baddala dinahu faqtulu wanda duk ya canza addinin sa ku kashe shi kace to babu inda alqur'ani ya nuna cewa wanda yayi wani abu na kafirci a kashe shi ko ya canza addinin sa a kashe shi qatulul murtad wannan hukunci ne daga cikin hukunce hukuncen haddi da shari'ar musulunci ta zo da shi abu ne wanda yake tabbata bayan an gabatar da mai laifi gaban alkali kuma an bi duk matakai na tabbatar da laifin sannan kuma an bijiran masa da tuba bai tuba ba to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku kashe shi ban baddala dinahu ala nufin al-islam ban baddala dinahu ay ban baddala din al-islam faqtuluhu saboda inda addini inda Allah al-islam musulunci kadai shine addini a gurin Allah to amma da za su kula cewa alqur'ani ya zo da wani hukunci mai kama da wannan inda Allah yake cewa illam yantahi almunafiquna والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغري لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا Allah ya ce idan munafukai ba su daina abin da suke yi ba na cin zarafin musulunci da musulmi wallazina fi qulubihim marad da masu cuta a cikin zukatansu wal murjifuna fil madinati da waɗanda suke yada jita-jita ta ƙarya don su kawo musulmi rashin zaman lafiya a cikin madina lanuguri yannaka bihim zanu tuna ka akan su thumma la yujawirunaka fiha illa qalila sannan ba za su samu damar zama a cikin ba za su ba za a bar su zauna a cikin a cikin madina ba tare da kai sai dan lokaci kankani Allah ce mal'unina ababan la'anta ne ainama tuqifu ukhidhu wa qutilu qatila duk inda aka same su a kama su a kashe su munan kisa a nan munafukai ne waɗanda suka bayyana munaficinsu a sarari wato suka bayyana kafircinsu a fili don shi munafiki shi ne wanda yake ɓoye kafircinsa ya bayyana musulunci shi ne munafiki a zuci yana kafiri amma a baki musulmi to wannan a ƙa'ida a shari'a ta addinin musulunci ba yadda za a yi haka za a zauna da shi ba za a kama shi a yi masa wani kisa ko a yi masa wani abu duk da wataƙila ma za a gane munafikin ne amma dai ba yadda za a yi da shi tunda bai bayyana kafircin ba to amma a nan Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa in suka bayyana munaficin nasu a zahiri har suka ɗauko hanyar cutar da musulmi to a kama su a kashe su haka alkur'ani ya ce ukhidhu wa qutilu taqtila a kama su a yi musu mummunan kisa shi yasa al-Hasan al-Basri yake cewa arada al-munafiquna an yuzhiru ma fi qulubihim min an-nifaq fa aw'adahum Allah fi hadhihi al-aya fakatamu munafikai sun yi niyyar su bayyana munafircin su a fili wato su bai fito da munafircin su daga zuciya sai Allah subhanahu wataala ya tsoratar da su da wannan ayar sai suka koma suka boye munaficin nasu ba su fito da shi ba to kaga wannan yana nuna cewa idan mutum ya bayyana kafircinsa bayan yana da'awar musulunci ya yi ridda ya dawo yana yakar musulmi to wannan shine hukuncinsa wasu suna danganta wato suna ƙoƙarin su nuna cewa wannan hukunci da musulunci ya zo da shi ya saba wa da fadar Allah la ikraha fi din kad tabayyana rushd min al-ghay cewa la ikraha fi din babu tilastawa a addini na'am addini babu tilastawa babu wanda aka yadda a tilasta shi ya karba addinin musulunci anta tukrihu tukrihu nas hatta yakunu mu'minin za ka tilasta mutane da sun imani za ka Allah subhanahu wa ta'ala bai ba wa annabinsa ma damar ya tilasta mana ba lasta alaihi bi musaitir kai ba mai tilasta musu bane abinda yake kanka shine ka isar da sako kawai in alayka illa albala isar da sako ne kawai akan ka amma ka tilasta ba wani sai ya zama musulmi wannan ba ba a baka wannan hurumin ba haka babu wani wanda aka bashi hurumin tilasta wa mutane su zama musulmi tunda shi musulunci shine mai kauya da so da kauna idan aka tilasta maka babu so ba kauna kenan ya zama tilas kake yi wanda kuma Allah ba zai karbi wannan ba don abinda aka tilasta ka kai shi dan an tilasta ka Allah ba zai karbi wannan aikin ba don haka musuluncin da aka tilasta ka kai shi ba tare da kana so ba kana kauna wannan ba zai zama musulunci a gurin Allah ba to bambancin wanda bai shiga musulunci ba da wanda ya shiga musulunci ya fita shi wanda ya shiga musulunci wanda shine ake maganar murtad ba wai wanda bai shiga musulunci ba wanda shi ya shiga musulunci kuma sai ya fita shi wanda ya shiga musulunci lokacin da ya ce ya yarda da musulunci to ya ce ya yarda da dukkan hukunce hukuncen da musulunci suka zo ya zo da shi daga ciki har da hukuncin ridda musulunci ya zo da hukuncin ridda lokacin da ya ce ya musulunta ya yarda da cewa in ya bar musuluncin ga hukuncin da za a yi masa ya yarda saboda haka kaga hukunta shi aka yi da abin da ya yarda da shi da abin da ya yarda da shi ba wani abu wanda da farko bai yarda da shi ba kamar wanda bai musulmi ba da bai yarda da musulunci amma ya shiga musulunci to ya yarda da hukunce hukuncen musulunci kamar kasashe ne da suke da dokokinsu in baka shiga kasar su ba ba wanda zai kamo ka da kasar ka ya maka hukunci da dokar wata kasa amma da zarar ka karbi visa ka shiga kasar to dokar kasar kuma ta lazimce ka baka da iko ka ce kai a kasar ku ba haka ake ba in kai musu laifi abinda dokar kasar su ta tanada shi za a yi maka hukunci da shi ba ruwansu da cewa kai kasar ka ta baka dama ka yi wannan abu ba ka yi musu hujja da wannan ba ko za ka yi ba za ka yi ba ka shiga nan Nijar ka saba musu dokar su in suka tashi kama ka za su yi maka hukunci da dokar su ne ko da ko a Najeriya ko da kara zube abinda ku ga dama kuke yi su can za su hukunta ka da da dokar su da sauraka ba za ka yi masa hujji da wani abu wanda yayin da ka shiga kasar to in ba ka son a yi maka hukunci da dokar sai ka fita kar ka shiga tun farko amma in kana ciki to za a yi maka hukunci sauraka wanda ya shiga musulunci ya yarda da dokokin musulunci ne sannan wanda ya yarda ba wai magana ce ta kawai ya shiga addini ya fita ba a akwai wulakanta masu wannan akidar akwai tozarta su da tozarta shari'a su da tozarta addinin su akwai tozarta su da tozarta shari'a su da tozarta addinin su sannan baya ga wannan akwai kokarin sanya ma waɗanda suke cikin addinin shakka ta baba akan akan abin da suke suke kai na addini yayin da ka shiga da safe da yamma ka fita to za a rika ganin cewa ai da ba dan kaga abin da zai sa ka fita din ba za ka fita ba don haka abin da yake ciki ba mai kyau bane na ciki ka sa masa shakka na waje kuma shi ma ka tsorata shi ce a ga wani kuna ganin shi ya shiga amma ya fito wanda shi ne abin da ahlul kitabi suka so suka shirya wato makincin da suka shirya alkur'ani ya tona musu asiri aminu billazi unzila ala allazina amanu wajha an-nahari waghfiru akhirahu la'allahum yarji'un cewa ku yi imani da abin da aka saukar wa mu'minai da safi da yamma kuma ku kafirta wataƙila sa yi wa rubu su ma su dawo wanda suka shiga su ma wataƙila sa fito daga ciki to kaga akwai yaudarar mutanen da suke cikin musuluncin da cewa kai ka shiga ne ka tsinkayo abubuwa marasa kyau shi yasa ka fita wanda bai shiga ba kuma zai rika ganin cewa a da a ce abin da yake ciki mai kyau ne wannan da ya shiga jiya da yau ba zai fita ba to kaga duk wannan wani abu ne da ya kamata a sanya wata ukuba mai tsanani domin gudun kada a rika yi wa wato musulmi ta'adi da irin wannan sannan wanda ya fito karara ya nuna laifinsa ne cikin jama'a yanzu munafiki da yake da aƙirar kafirci amma a zuciyarsa bai fito cikin jama'a yana bayyana ta ba musulunci bai yadda ka taba shi ba saboda kawai yana munafiki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kaba kashe wani munafiki ba kawai kawai saboda shi munafiki ne duk da cewa Allah subhanahu wataala ya sanar da shi wasu daga cikinsu ya san su amma wannan bai sa shi ya ɗau matakin kisa ba saboda ba su fito suna munaficin wato suna bayyana kafircin bainar jama'a ba saɓanin wanda ya fito yana yin abin cikin jama'a kaga wannan yana yin wani abu ne da zai cutar da al'umma saboda haka ya cancanci a yi masa ba. sannan kuma akwai isha'atul fawda akwai yada wato rashin zaman lafiya a cikin al'umma idan ya zanto wasu za a ba su dama su rika fitowa suna cin zarafin addinin da al'umma ta yarda da shi su zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam su ci zarafin alqur'ani su dauki alqur'ani su sanya a cikin ba haya ko su kira annabi sallallahu alaihi wasallam bainar jama'a su zage shi kaga ai babu ta yadda za a zauna lafiya to saboda haka a sanya uquba mai tsanani ga wanda zai iya yin wannan shi zai kawo zaman lafiya cikin al'umma don a yanke wannan abin din sannan akwai cin amana akwai cin amana wanda mun sani cewa ko a constitution na kasashe duk wanda aka kama shi da cin amanar ƙasa ana yi masa hukuncin kisa ne wannan wani tsari ne na mutane su a yasu su suka suka tsara kayansu sai aka kama ka da laifin ka ci amanar wannan tsarin da mutane duk suka yarda da su a matsayin shine abin da zai hada kan kasarsu sai aka ce to a kashe mutum saboda wannan to amma shi tsarin Allah da yayi da ya tsara wa mutane shi kuma in yayi haka sai a ce yayi laifi ba da jin akwai wata ƙasa da ake kama ta da ake sukanta da cewa ta kashe wani dan ya ci amanar ƙasar ba wanda ake zagi akan haka amma shi musulunci da ya tsara kansa wanda shine addini da yake sama da kowane addini ya tsara kansa a haka shi kuma in yayi hukunci ga ƴaƴansa waɗanda suka ci amana shi kuma sai a ga cewa yayi ba daidai ba to kaga anan akwai alkairu bi mikiyalai yana awo ne da ma'auni biyu idan abin ya shafi wani bangare yayi shiru in abin ya shafi wani bangare kuma yayi abin nan yayi magana to sannan shi hukuncin ridda ba mutane ɗaiɗaiku ne suke zartar da shi ba ko suke yankewa mutum hukuncin yayi ridda mutum wato in yayi ridda ana kama shi ne a kai shi gaban alkali gaban kotu a kotu kotu ta yi bincike akan abin da ake tuhumar sa da shi a tabbatar ko shi ya ikirari a gaban kotu sannan da yawa daga cikin malamai sun ce za a za a bijiran masa da musulunci da dawo musulunci a bashi kwana uku a nuna masa cewa abin da ya kafirci ne amma ya tuba ya dawo musulunci sai ya yi kwana uku ana zuwa ana masa wa'azi safe da yamma yana dagewa akan abin da yake sannan a yi masa hukunci ba haka kawai da zarar an tuhumi da wani cewa ya yi aikin ridda ba shi kenan kuma mutane sai a haukansa wannan baya daga cikin tsarin addinin musulunci in da haka abin yake to da shi kenan mutane sai su ta kashe junansu in an yi magana a ce ai ridda ya yi kawai shi kenan sai a farma wanda da duka a kashe shi in an ce bisa ce ai yayi ridda mutane ba sa hukunci da ridda ko da mutum yayi abin da ka tabbata riddan ce to sai dai dauke shi zuwa ga alkali tana yiwa wani abin da yayi kai ne a wajen kai yake ridda amma in aka bincika a karatu sai ga ba riddan bace kai ka bashi kai ka bashi hukuncin ridda yanzu akwai wanda aka kashe a Sokoto saboda ya ce ba a cewa dan annabi kawai wasu wasu wasu mahaukata suka kashe shi wai ya zagi annabi ya ce kuma wanda shi ne mai tauhidin to so kawai saboda mai saboda in aka saki abin irin wanda za ta faru wata magana ce mutum zai yi wadda magana ce ta ilimi tana na rubuce kuma wani abu ne da shi watakila ma shi ne ya daidai wani abin kuma watakila su da baka ne wani abin kuma ba haka ya so faɗa ba amma saboda rashin iya magana sai ya faɗa abin da bai dace faɗa ba to duk wannan aka je gaban kotu abubuwa za su bayyana yadda suke sai yasa shi hukuncin ridda ba ba mutane ne suke yin sa ba saboda haka baya halatta kawai a auka wani a ce yayi ridda a kashe shi to shine mala yace faqad yakunu al-murtaddu indahum naw'aini to khawarij duk wanda bai yarda da tafiyar su ba kashe shi suke yi wannan shine aqidar khawarij duk wanda bai yarda da tafiyar su ba kashe shi suke kawai to kuma sun ce su ba su yarda da hukuncin murtaddi ba babu shi alqur'ani to to ya akai kenan suke kashe yo to shine ibnu tabi'a ce to tayu murtaddi iri biyu ne a gurin su akwai wanda za su kashe akwai wanda kuma su abin nan ba wa aqwalul khawarij inna ma arafnaha min naqlin nasi anhum maganganu da aƙidu na khawarijawa inji ibnu taymiya yace mun san su ne ta hanyar ruwayar da mutane suka yi ciro wanda mutane suka yi daga wajen su lam naqif lahum ala kitabin musannaf ba mu ga wani littafi rubutacce na wani ba khawarij ba ba khawariji ta maganar khawarij har zuwa lokacin sa ba su da wasu littattafai da za a ce wannan littafin wani ne ba khawarij ya rubuta shi wala Allah wannan yana komawa ne zuwa ga cewa asalin tafiyar tafiya ce ta jahilai tafiya ce ta jahilai tafiya ta jahilai ko zai ba samu littafi ba yanzu yan kala kato ka taɓa ga littafin kada kato to ya za dan kala kato ya littafi ce ba ba littafi sai alqur'ani kawai to saboda haka su ma haka suka taso da farkon su duk yawancin su mutanen ƙauye ƙauyuka ne waɗanda suka shiga musulunci ko iyayen suka shiga musulunci daga baya suka shigo suka ɗauki makami ake ta faɗa da su don haka ba su da wasu littattafai rubutattu daga baya baya ne irin ibadiyya irin na zamani su ne ake suna da rubuce-rubuce amma khawarij ne waɗancan da aka sani na asali sai dai kutubul maqalat littattafan da suke hikaito maganganun aƙidu na ƙungiyoyi su ce to khawarij suna cewa kaza khawarij suna cewa kaza amma ba a samu wannan a rubuce a wajensu ba kama waqafna ala kutubil mu'tazila kamar yadda muka samu littafan mu'tazila su su mu'tazila kam suna littattafai suna nan da yawa nan ake ciro maganganun su ake samu maganganun su kamar littafin al-qadi abdul jabbar sharh usul al-khamsa kamar littafin kashaf na zamakhshari aga babban mu'tazili ne yana littafin tafsiri guda wanda yana hannun musulmi ana karantawa والرافضة da shi'a rafidawa su ma kaga suna littafai kaya guda saboda haka su ma suna da inda zaka je ka karanto kaga aqidun su kaga maganganun su suna rubuce rubuce wazaidiyya da shi'a zaidiyya shi'ar mabiya zaid ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib da aka fi sani da az-zaidiyya wanda sune sune shi'ar yaman sune shi'ar yaman su ma suna da littattafai su shaukani su sana'ani duk da zaidiya ne kafin kafin su abin nan su ibnu su al-muqbili littafin abin nan itharul haqqi ala al-mashayikh yake fi itharul haqqi ala al-mashayikh ba rike sunansa ba shi ba to kaga waɗannan duka zaidiya ne سو ابن ابن الوزير اللي تابع العواصم والقواسم العواصم من القواسم to duk waɗannan kaga zaidiya ne waɗanda kuma duk suna da rubuce-rubuce sabanin waɗancan sana al-karramiya su ma mabiya aqidar karramiya mabiya Muhammad ibn Karram as-Sijistani su ma suna da suna da littattafan su waɗanda ake samun aƙidunsu a ciki yawanci aƙidarsu tana wato suna da irja'i a ciki ima suna da tashbihi a sifat suna da tashbihi guluwu fi tashbihi la tashbihi sifati bi bi bi bi makhluqatihi ko bil makhluq haka nan al ash'ariyya sha'ira ko al ash'ariyya wanda shine sunan da yake zuwa littafai da dacan al ash'ira daga bayan ake amma sunansu a littattafai al'ashariya za ka gani al'ashariya waɗanda suke danganta kansu ga abul hassan wanda mun yi magana a kansa abul hassan al'ashari to su ma kaga duk suna da littattafai ga sunan su aljuwaini abul ma'ali su abu hamid al-ghazali su abin nan ibn faurak da sauransu hakanan wasalimiya da wato dariƙar salimiya ko firka ƙungiyar salimiya salimiya su ne mabiyan wani daga cikin waɗanda aka yi a baya can wanda ake kira abu abdullah muhammad ibn salim ana jingina su ne zuwa gare shi zuwa ga shi muhammad ibn salim al-basri da kuma ɗansa ahmad ibn muhammad ibn salim al-basri ana danganta wannan ɗariƙa zuwa gare su ita ma wata hanya ce ta ta wasu masu bin wata aƙida waɗanda suna wato suna da guluwi wajen wajen wajen isbati wajen isbati domin suna cewa Allah subhanahu wataala yana magana da harafi da sauti kamar yadda ahlus sunna suke faɗa amma su abinda suke cewa yana magana da harafi da sauti amma wani harafi baya riga wani harafi duk tare suke yasa ake ce musu al-iktiraniya kamar suke ce bismillahir rahmanir rahim kaga ai ba tana riga sin tana riga mim to su agun su Allah yana magana amma wani harafi baya riga wani wannan littafin qutul qulub أبو طالب المكي yana daga cikin waɗanda ake danganta su zuwa ga wannan hanyar suna da tasawuf su ma a cikinsu akwai alhassan ibn ali al-ahwazi abu alhassan ibn zaguni duk suna daga cikin mabiya wannan hanyar ta ta salimiya to su ma suna da littattafai suna da malamai da suka yi rubuce-rubuce haka ana danganta su ana samun maganganunsu a cikin littattafansu wa ahlil mazahib al arba'a hakanan mabiya mazhabobin nan guda hudu al hanafiyya wal malikiyya shafi'iyya wal hanbaliyya kowace mazhaba tana da rubuce rubucenta da ta yi inda ake ga maganganun kowace mazhaba inda inda ta sa gaba da irin fahimtar da ta yi hakanan wal zahiriyya da mazhabar zahiriyya ita ce mazhabar Dawud ibn Ali al-Zahiri da mafi shaharar cikin malamansu shine Ibn Hazm shine Ibn Hazm al-Abin al-Andalusi to al-Qurtubi to duk waɗannan suna da littattafai waɗanda in kana so ka ga ra'ayin ɗaya daga cikin waɗannan mutane sai ka koma littattafan su wa mazahibi ahli al-hadith sannan da mazhabobi na ahli al-hadith waɗanda ba su danganta zuwa ga wata mazhaba guda ɗaya ba irin su Bukhari su Muslim su Tirmidhi su Nasa'i sauransu su ma su ibnu kuzaima duk za ka samu maganganunsu a cikin littattafansu haka nan wal falasifa da falasifa malaman falsafa waɗanda suke dangantuwa zuwa ga falsafa ta mutanen girkawa ta girkawa mutanen yunan mutanen yunan mutanen greeks su ma littattafansu suna nan suna nan ana karantawa kuma duk mai so ya ga irin ra'ayoyinsu zai koma ga littattafansu hakanan as-sufiyya sufaye su ma suna da littattafansu da duk kowace dariƙa tana da tana da littafanta wa nahu haula'i da ire-iren waɗannan wa qad busita al-kalamu ala tafsil al-qawli fi aqwali haula'i fi ghairi hadha al-mawdi ce duka waɗannan an yi bayanin maganganun su a wasu wurare ba anan ba abinda ibnu taymiya yake cewa wato ga wanda yake bincike akan ya san ra'ayin wasu mutane ko akidar su to ya koma ga littattafan su da littattafan su daga in akwai shi wanda ya assasa tafiyar yana littafi a faro da kan littattafan sa littattafan almajiran sa da littattafan manyan mabiyan sa waɗanda suka fahimci tafarkin nasa sosai suka yi rubuce rubuce akai to tanan ake gano maganganun kowace irin tafiya amma su khawarij saboda tafiyar su tafiya ce ta kauyanci tun a karan farko da jahilci shi yasa su ba su da wasu wasu littattafai ba har da za a samu a karanta sai dai kawai a ji abin da aka ji daga bakin su shi yasa za ka ga wato dan kala kato yake da wayar sha'ani wajen wajen tattauna saboda shi bai da wani usul da ilimi yanzu yana iya magana kafin a jima can ya sake wata yanzu yana iya wani wani hukunci in an jima kuma ya sake wani sannan tunda ba wata ka'ida bace guda ɗaya ake tafiya a kanta dan kalakatan Kano ba daidai yake dan kalakatan Katsina ba ba daidai yake dan kalakatan Jigawa ba kowanne dan kalakato da kalakatancin sa saboda ka ba wani littafi da zaka ja masa kace gashi anan malamin ku ya rubuta ya ce sai zage shi to zata magana ce ta jahilci tsagwaransa magana ce ta jahilci zalla amara alqur'ani zalla jahilci zalla to shine ibnu taymiya ana yake cewa to duk waɗannan hanyoyi duk suna da littafan da ake iya gane inda suka sa gaba amma banda khawarij su babu wasu da wasu littattafai da zaka gani ya ce sai dai abinda kawai aka ji suna faɗa sai abinda ka gani a social media wannan dan kalakatan ya faɗa an tutsiye wannan shi kuma ya faɗi nashi to wannan ne zaka yi ta bayani abinda duk da cewa yan alkur'aniyu na indiya na indiya da pakistan su sun yi rubuce-rubuce suna da rubuce-rubuce da yawa kuma an karanta rubuce-rubucensu da yake su sun ɗanfi na nan namu wayewa kaɗan nan namu yan dagaji da ɗari bisa ɗari za mu tsaya a nan saboda lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum